أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muqaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an ta al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti mun tsaya akan safha ta 13 ko ba haka ba zamu tashi inda malam yace wa min anwa'il bayan allati tadammanaha hadha al-kitab al-mubarak yana daga cikin nau'i na bayani wanda wanda littafi mai albarka ya kunsa an yakuna adh-dhahiru an yakuna adh-dhahiru al-mutabadiru min al-ayati bihasbi al-wad'i al-lughawi ghayra muradin ya kasance al-zahiru zahiri al-mutabadiru abinda yake gaugawa zuwa zuwa ga kwakwalwa min al-ayati daga ma'anar aya bi hasbil wad'il lughawi ta has ta fuskar wato lafazi yadda an ka aza shi a lugha ghayra muradin amma ba shi ake nufi ba kaga wanda ka cewa da ya iya larabci ya iya fassara qur'ani banna ta haikatarka dan da iya larabci ke sawa ka zama malami da duk larabawan duniya malamai ne na fata mu fice ni a'a sai ka san lugha kuma sai ka san shari'a tare da suke tafiya ƙur'anan arabiyan sai an san larabci kuma ba larabci ba na yau da gobe kai fahaluka haza hazihi aina tazhabu sai ka san sirrin yaren larabcin da balagashi da ka'idodin shi da ilmul ishtiqaq da ilmul sarf da ilmul nahw da alqawaidul balaghiyya da asalibul adabiyya in ba haka ba baka san larabci ba sai ka haddace baituttuka ka karanta shi'irul jahili ka karanta shi'ir na al-islami ka san dai gwargwado malam yace bi dalilin qur'aniyin amma ba an ce ba shi ake nufi ba haka kawai saboda wani dalili na alqur'ani akhar na daban ala anna al-murada ghayruhu abinda ake nufi wani sa ala anna al-murada ghayruhu wa misaluhu misalin shi qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala at-talaqu marratan saki shudi biyu ne fa inna zahirahu malan yace abinda azahirin wannan aya ko ba haka ba almutabadara minhu wanda yake gaugawa zuwa ga kokalwa anna talaqa cewa shi saki ko ba haka ba kulluhu ko kullahu duka ana iya fada sai mun to kullahu abin nan ne ta'kidi na at-talaq in kuma kace kulluhu ya kuma khabar qul innal amra kulluhu lillah qul innal amra kulluhu lillah ko ba haka nan bane akwai kira'a guda biyu abu amra yana ganin kul innal amra kulluhu lillah anna talaqa kulluhu mahsurun fil marratayn to da Allah ya ce saki biyu ne kenan kaga a zahirin lugha ya zama to guda biyu ne kenan saki sai zama to saki mace biyu ne tunda ya ce at-talaqu marratan malam yace walakinahu ta'ala sai dai Allah madaukakin sarki bayyana ya bayyana annal murada bil mahsur ko ba haka ba abinda ake nufi al mahsur fil marratayn wanda an ka sha makance an ka iyakance an ka katangance a cikin shuɗi biyu khususu talaƙin ladhi tamliku ba'da hurraja shi ne saki wanda miji yana da ikon ya dawo da mace ko ta so ko bata so ba saki na ɗai sai ta zama gidan mutum ta yi idda kuma ya ga dama ce ya dawo da ita tana nan da ba ya shiga ɗakin ta amma tana wanka tana komi sai a barta saki na biyu hakan amma na uku a'a da an yi saki na uku shi gidan idda gidansu za ta yi na fata ana fahimta ta an kai saki na ɗaya tana yiwa matsala ta yake nan dama mace idan mijin ta sake ta inda ana ƙaunar juna sai ta fara yin ado sai kaga tana sa wasu kaya sai ka ce kaya har ka ga haɓar nata zan yi maka yana tau sai a gyara malam ya ce bai ƙaulihi saboda fatar Allah subhanahu wa ta'ala ko fa in tallaqaha idan ya sake ta shi miji fala tahillu lahu ba za ta halatta gare shi ba min ba'adu baya ku yi hattara ba'adu in ba a yi idafa ba an ka kawo ta da domma da ita da qablu sai zama to an shafi idafa ne ai ba'adu ba'dal marratayn lillahi al'amru min qablu wa min ba'du kenan min qabli al-qital wa min ba'd al-qital tunda an ce gulibatul rum fi adan al-ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd na fata an fahimta min ba'adu bayan saki biyu ba za ta halatta gare shi ba hatta tanki hazaujan ghaira har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba ina fatan fice kuma ko ta aure wani miji to anan sai mun yi hattara domin nan da yace at-talaqu saki marratani saki biyu ne wato akwai mutlaq akwai muqayyad wanda cikin ilimin usulul fiqh yana kyau ka san shi mutlaq abin da yazo sake muqayyad wanda ya zumunto mi ya dabaibaice shi ma'ana ya ya, ya samu dabaibiya to wannan kuma zaka iske hali daban-daban yake sai kun diba cikin dirasatun fi usulul tafsir na professor kabir yunus zaka ga halayen shi guda hudu da sauran littattafan usulul fiqh an gane ko zaka iske abu ya zama to mutlaq akwai ittihadul hukmi was sabab ya zama to da sababin abu da hukuncin shi duka gudana al hukm was sabab jini an haramta shi hurrimat alaykumul maytatu sai kuma ce illa an yakuna maytatan aw daman masfuha addamu can addamu nan alhukumu at-tahrim at-tahrim shikenan sababin da yasa aka haramta guda ne kuma hukuncin guda ne to nan sai ayi aiki da shi ina fata ana fahimta ta to wani lokaci kuma sai a samu ittihad as-sabab dun al-hukm sababi ya zaman to guda amma hukunci ba ɗaya ba misali kafara ta zihari ina fata ana fahimta ta da Allah subhanahu wata'ala ya zo ya bayanin cewa abin nan walladina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'aduna bihi wallahu ma ta'maluna khabir faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa kaga nan hukunci sababin da yasa za a yin ko wancan ko wancan ai zihari ne amma hukuncin ya bambanta faman lam yastati fa it'amu 60 miskina to can na farko sai ce min qabli an yata masa amma it'amu 60 miskinan bai ce min qabli an yata masa ba ittahada as-sabab wa ikhtalafa al-hukm shi yasa wadansu malamai suka ce shi ma it'amun nan min qabli an yata masa ne sannan wani lokaci ana iya samun ittihadul hukm duna sabab an gane ko ittihadul sabab duna al-hukm ittihadul hukum duna sabab nake son da ci yanzu misali rantsuwa Allah subhanahu wataala yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi amalikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman fa kaffaratuhu it'amu ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah an gane ko faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam to kaga nan sai an ka ce إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إن منك كلي دليل ليس أنك تأود أن أبو بوا شيني رنقوا كما هكذا نبني to amma hukuncin ya bambanta da shi da na zahari wanga duk suna guda to shi da yace it'amu ashrati masin min awsat ma tu'imun ahlikum to kiswatuhum min awsat ma tuksuna ahlikum au tahriru raqabatu shi kiswat kinnan ya zamu yi shi shi ma irin min awsat ma tutimu da ahlikum ne ko ko kaza'i kaga su sun kace ana itlaqin shi saboda duk abin da yasa dalilin da yasa an kai wannan hukunci ai ita ce rantsuwa to sai kuma ittihad al-hukm dun as-sabab au tahriru raqaba ko ba ce au tahriru raqaba ba ko ba nan ba kaga nan hukuncin menene rantsuwa ko ta sa'afo can wajen zihari ya ce mi ha ba ta hariru wa kabatin min kabli an yata masu nan ma ya ce a yantar wajen kisa wa ma kana limu'minin an yaktula mu'minin illa khata wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ko to kaga ya kata mu'mina raqaba ta rantsuwa da raqaba ta zihari mutlaqan amma raqaba ta kisa ta ce mu'mina yasa wadansu malamai suka ce to ikhtalafa as-sabab wa ittahada al-hukm to dukkan su shi ba sai an samu mu'mina domin bai dace a yantar ba in ba mu'mina ba hana sun kace a ko ba mu'mina ba na yantar so saboda tana ya in an ka yantar da shi ya gaji dadin musulunci musulunci misali na fata ana fahimta ta su dai sun ce dai ana yantar so amma wani ta'alilat ne wanda malamai suka kawo to sai duka waɗannan malamai suna aiki da su suna ganin suna da ƙarfi wanda ba a aiki da shi ne wanda ya fi rauni shi ne ikhtilafu sababi wal hukum in sababi ya bambanta hukumce bambanta to nan duk malamai ba su yarda da shi ba shine wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma hadisi yazo ce dai ina za a yankewa alkuwa kuma dama ake abin nan ko farawa da ita wajen alwallah sai ce mi wamsahu bi ru'usikum ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to aydiyakum ila almarafiqi hannu har zuwa ga mi zuwa ga gwiwa hannu ko ko kusurwa to sababin da yasa an ka ce a wanke hannu ka ga menene alwallah sababin da yasa an kai an ce a yanke hannu sata to hukunci su bai zama tuwa ne shi yasa waɗanda sai su yi a yanke hannu har zuwa nan ko waɗansu ce a hannu an ka ce gaba ɗaya saboda wasu su yi aiki da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko to al-mutlaq wal muqayyad kenan cikin qur'ani yawa ne da shi yana iya zuwa cikin sifat yana zuwa cikin abubuwa sai ka fahimce shi sai a kawo da abu mutlaq wani wuri sai a kawo shi muqayyad a wani wuri in ba haka ba sai ka hada cikin rikici a ƙarshe abinda zan kawo akwai wanda kuma ya tawassatu bainal qaidaini ya tawassatu bainal qaidaini duk binciken da nake yi banda Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ban ga wanda ya kawo shi ba ya kawo shi cikin Al-Azmun Nabil ya kawo shi cikin kuma ina ganin muzakkaratun fi usul fiqh ban sani ba ko akwai nuri ko ya ƙara shi ko bai ƙara shi ba shi wanga ma kaidi bina ya shiga tsakankanin su azumi na tamattu'i sai Allah ya ce fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum kaga Allah ya kayyade shi rarraba shi za a yi ko ba karan bane uku a aikin haji bakwai a gida kaga shi nasi ya bayyana rarrabe shi za a yi azumi na kisa wasu ya mushaharaini mutatabi ani tawbatan min Allah azumi na kafarar bihari sai ta fasu ya mushaharaini mutatabi aini min qabli an yatamassa ko ba ka nan bane to shi kuma an kayyade shi da mutatabi aini wancan an kayyade shi da rarrabewa mun fahimta amma da an ka zo azumi na rantsuwa da azumi na ramko sai an kamar shi sake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra bai ce a rarrabe su bai ce a hadin su ba da yazo ga azumi na rantsuwa sai ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam bai ce mutatabi aini bai ce kuma mutafarriq aini ba ya zamu bi su wasu sun kace to anan sai adibi wanda ya fi kusa da shi azumi na ramko da azumi na rantsuwa ya fi kusa da azumin kafara da azumin kisa fiye da azumin mi da azumin fidiya na azumi domin wajabcin shi ya fi fitowa a fili na fata ana fahimta ta shi yasa wasu ka ce a'a shi waɗanda azumin da an ka rarrabe to ka rarraba su kamar azumi wancan na mi na tamattu'i fa siyamu thalathata ayyam fil hajj sai ka rarrabe su wasu ka ce a'a ka haɗe su shi ya fi sai sun ka yi ƙiyasin shi da wancan na muta tabi aini na fata an fahimci wasu malamai suka ce a Allah ya bar maka zaɓi sai dai al'ahwa tun da bashi ne kanka kai maza ka biya babu dalilin muta tabi aini babu dalilin at-tafriq sai ka dubi halinka sai dai ayi hattara muta tabi aini wajen yan shi'a ba wata biyu ba da kayi wata ɗai wata ɗai kwana 29 ko kwana 30 wata ba ya fita ba sai ka ƙara guda sun ka ce to in ka gada ma sauran ka yadda ka gada ma mutu tabi aini na shaharai da an ka cewa a ce 60 na yau mun mutu tabi aini ka taba jin wakar fassara to Allah kan majikin ka akwai ta mun bai wannan da ke ko dai kenan to kusa tsammanin waɗannan abubuwan haka ne kawai ake ɗauko su dole na nassoshi suna buƙatar ka san ƙa'idodin shari'a kuma mutlaka da muqayyad cikin Qur'ani yawa ne da shi dole hukunce hukunce shi kuma kakka ji malamai suna magana kace kai baka da kaza ba ka tambaya wai mi addalilin da yasa aka faɗi wannan magana baka sani ba eh mas'ala ta ƙarshe wadda zan karawa kan karkashin wannan aya da yace ya ayyuhan nabi abinda ne at-talaqu marratan saki fa talliquhunna li'iddatihinna za a yi kaidin shi at-talaqu li'iddatihinna ai fi waqtil wato idda kenan mutlaq da muqayyad ne ittihad as-sabab wal hukm anan da yace fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra min ba'du ay min ba'd al marratayn dan qur'ani suke cewa saki saki biyu ne a'a min ba'd na ana nufin bayan wadancan saki biyu ina fata ana fahimta to hatta tankiha har sai ta aura mace ke aure ko namiji ba a ce hatta tunkaha ba yasa wanda suke da ra'ayi irin na ahnaf sai su ce to ai mace ma tana iya ba da kanta aure ba bukatar wali dan Allah ce bai ce hatta tunkaha ba kaga shi ke har wasu manyan malamai ba da su in faɗi sunayensu da sun katai kan wannan ra'ayi ba da yin kan makai na almuhimmu da wasu malam ana buƙatar dalilai kuma dalili kuma wala tankihul mushrikati hatta yu'minu kakko auri mushrikai sai sun yi imani nan sai ka gane cewa nan tankihu namiji shi ke aure kuma da aka ce al mushrikat in mun ɗauki al ahadiyya ce nau'i na mushrikai wanda suke suna bautawa gumaka sai zaman toto bakin ala umumi amma in mun ka dauke shi aljinsiyya jinsul mushrikat ko al-istighraqiyya wanda take nufin istighraqul umum jami' al-mushrikat to sai kai takhsishin shi da ahlul kitab dan ahlul kitab mushrikai ne kuma ahlul ta'urin su mushrikai ne wa qalat al-yahud uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون مشركين تو أبا سكي تخصيص شيء إما الأكيت الجنسية تكون استغراقية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم an halatta muku yankan su ta'amuna ana nufin yankan da sun kai don tuwonsu abincinsu ai ba wannan ci a cikin halatta matuwansu wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum an halatta muku aure su amma kuma akwai sharuɗa dan a wannan zamanin can lokacin da su kasashen musulmi musulmi ke mulkin su yanzu kuma in ka can ture ka aure kirista ita ke mulkin ka kuma ƴaƴa sai ta bai da su kafirai to kaga yana buƙatar sharuɗa ba haka nan bane za a sake shi a yanzu duk da yake su malamai suna halatta musamman in mutum ya dawo da turai ya yi envelope mai ƙarfi ya sako inda kudi ya ce a karmakan lahu ga wannan aibuna addu'a sai malam ya amsa sai ce to mallan tambaya gare ni wata kirista ta a can turai kuma ina son yan aure ta kuma wallahi malam ana samun alheri dan ka gama abin ga wai wannan me hukunci ka gani kuma ba a yin fatawa bil maqasid bai halatta ba su kiristoci su aure matan ba a yi wasu sun ce ai to tunda an ce ya halatta ma'aure matan su ai su ma alfatawa bil maqas a'a wala tunkihul mushrikina hatta yu'min su an ce hatta yu'min ba ai da sai sun yi imani kuma ba ai da ta takhsisin wannan ina fata an fahimci amma su suna cewa yahudawa da da kristoci suna cewa kai musulmi akwai kwadan mata sai sun ka halatta maka su matan mu amma mu suna cewa su aron dawo a ba dun mushrikai bane mushrika wadda take arniya ce musulunci bai daka aure ta ba komi kyawunta don saboda ba ka mutunta addininta amma kirista da yahudu kai da littafinka da nasu dun daga wajen Allah ne amma nasu an canza waɗansu abubuwa in tana zaune tare da kai tana ganin ɗabi'o'inka yanzu tana gane addinin musulunci shine gaskiya ne sai ka musulunta shi yasa sai an karanta ma kuma kai musulmi baka zagin dukkan annabawa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli to kaga sai ku zama na lafiya amma idan ka aure wadda take bauta ma gumki mushrika kaga zagin gumki da kai kuma fitina za a yi shi yasa musulunci bai halatta a aurata ba kuma in an ce wani musulmi suke tattaunawa da shi da wani bayahudi yake da ko kirista yake ce mishi kwadan matan mu kuke yi kuna cewa ku su halatta ne mu aure su ko aure matan mu amma mu haram ne mu aure naku yace a ba haka nan bane mu mun yarda da Isa da Musa mun yarda da annabin ita da mun ka aura ku kuma ku yarda da annabin musulma sai mu aure ta Allahu yace a mu mun yarda da ina fatan kun fahimta to ai wala tunkihul mushriki da kakko aurar da mata ga mushrikai wanda ya nuna mace aurar da ita akai na kaha ya aura an kaha ya aurar da shi kenan mace zamto sai da wali kaga as-sarfu dan ruba'i da sulati sun bada ma'ana wadda ta canza kuma sarfu yayi tasiri na hau yayi tasiri sai a tazo ga dalilai duk mace da ta yi aure hadisi na ummu bin Aisha bagairi idhi waliha farikahuha batil batil batil auren ta babu shi mun fahimta babu wannan aure kaga wannan wilaya sai zaman tuwar ga aya tana tare da waccan wala tunkihul mushriki wa ankihul ayama minkum a aurar da su bai ce su yi aure ba a aurar da su mace aurar da ita ake mun fahimci wannan da ke ko to sai in auren ya faru mace ta aurar da kanta ta aihu ɗaya biyu uku an gaji ita ta aurar da kanta kuma an ka kama shari'a ya za a yi an ci kuma fani kawo ha ba ku a yi fasko da iya uku a sake sabon aure to su waɗancan ɗaya biya hukuncin su ya ba mu amsa a karam kalla ɗiyan wai da wanda ya ce a sake sabon aure to su ko ɗaya biya hukuncin na so ne halatta ne ko ko to ina an ka sabon ga wurin kuma a sake sabon aure to shi wancan bin bata shi da abin ga shi kenan wannan za a duba ma shi abin yana da alaka da wasu hukukun abna sai a tabbatar da shi ina fata an fahimci saboda haƙƙin wani haƙƙi ya biyo baya shi yasa ba a watsar da shi mun fahimci wannan da kyau ko yawwa a dama ai ra'ayinsu ne ra'ayin maza ba su ai kuma babu wani abun da zaka cewa suna ta'ayidin shi da wannan ayat tankiha an kace ita za ta aura amma wannan da ce tun daga sauran ayoyi da sun ka nuna tun aurar da ita ake yi kenan sai a yi amfani da su nan tankiha kamar an kalle tana aura ne kamar saboda galibi nan mace ce wadda an sake ta tana da izinin ta zaɓi wanda take so ina fata da sabanin budurwa wadda take karama ita ana iya ci da da ita wadda bata waye ba ko kuma hankalinta bai kai ba ina fata ana fahimta ta karama amma zaura ba a ci da da ita mun fahimci wannan da ke ko yawwa kuma hatta tanki hadan ba ana yin aura ba shikenan a daura aure da can aure shi mutu sai ya take ta kamar da cikin hadisi hatta ta duqi usailatahu wa yadhuqa usailataki usaila daga al'asr ne zuma dan dana kenan ta ai auren kashin wuta la'anallahu al-muhallil wal muhallalla Allah ya la'anci al-muhallil wanda yake yin aure don ya halatta ma namiji mace bayan ya sake suke da wanda kuma an ka halatta wani lokacin amma in sun sani idan matar da miji duk sun sani har shi wanda ya aure sun sani uku da sun shiga cikin la'anta in shi in ita matar ba ta sani ba shi wanda ya aure ci na sani da shi da ta a cikin la'anta in kuma ita matar ta sani an gane ko inda mijinta na farko ta sani duk sun shiga cikin la'anta in mijinta na biyu shi da ya sani sun shiga cikin la'anta a kawo auren ko babu a hanaf sun ce akwai auren jamhur sun ce babu auren to shi ma dai hankalin da za a kalla ya aure ta da zai sake ta amma sai da bari ta aihu ɗaya to wanda da sun ka ce babu auren to yanzu za a yi da wannan ta a ga dole sai dai a ce akwai shi amma matsayin haramun yake to irin wannan mai aure yanzu akwai su waɗanda su suna jiran ma irin wagga ta samu a ba su sadaki su su aure mace don su sake ta wani kuma bai saki wani na saki ko ba ka dan bari sunan shi in ji malaman fi ko san sunan shi a a ba zawaq ba zawaq mai yawan auren mata ne na saki da ya ga wagga ya haukace shi aure ta yi saki shi ake ma zawaq daga zaqa ya zuku ne dan danawa zuq innaka antal azizul karim su auren kashe wata mai yin wannan auren akwai da haka aikin su kenan fa kawai ɗauka su aka yaba su kuɗi su aure mutum su kota wani sai ce ka atake ta wani ce a a to ka atake ta wani ba ta kota su ba sai ya atake mace sunan shi a taisul musta'a wajen malamin fito bunsuron aro mutai ko? wa min amsilatihi malam yace daga yana daga cikin misalai an gane ko abinda zaka ga kamar a lokaci yake zahin zuwa amma ba shi ne ake nufi ba inda Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai ga hanya wadda an mafi dacewa hatta ya bluga ashudda har sai ya cimma karfin sa ko ba haka ba to nan hatta mafhumul ghaya ba aiki da shi don ba ana nuna cewa ba in ya kai karfin sa ka ci dukiyar sa da haramun zalunci Allah ya hana shi a kowane lokaci sai ka karanta cikin ilmin usulul fiqh al mafahim mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa da anwa'uhu al qat'iyyu da ad-dhanniyyu da kuma al'a'la da al-musawi da al'adna shi muwafaka shi ko wancan mafhumul mukhalafa guda takwas sannan da mawani na i'tibar mafhumul mukhalafa da kuma maratib na abin na al-mafahim na mafahimul mukhalafa bincike ne matsayin kansa ka kuma cikin littafin usulul fiqh ko kuma cikin muzakkira fi usulul fiqh ga nau'ukan su malai yace fa innal mutabadira abin da yake gaugawa zuwa a kwakwalwa ko saurin zuwa ga kwakwalwa min mafhumil gaya daga mafhumi na gaya da anka ce hatta gaya kinan wurin da ake son akai har sai annahu idza balaga ashuddahu in ya cimma karfin sa fala mani amin qurbani ko qurbani malihi mutun ya kusanci dukiyarsa bi ghairi allati ahsan ga hanyar da ba mai kyau ba walakinahu sai dai shi bayyana annal murada bil gaya alqur'ani ya bayyana abin da ake nufi da gaya annahu in balagaha in ya kai yudfa'u yudfa'u ilayhi maluhu ba shi duke shi za a yi ba ci za a yi ba in unisa minhu rushd in an fahimci unisa daga anasa shine ya tsinkaye abu unisa kuma an kawo shi ne mabniyun lil maf'ul ko lil majhul kamar da suke cewa ko alama lam yusamma fa'iluhu ko yusammi fa'iluhu al mutakallim lam yusammi fa'iluhu ko ko alama lam yusamma fa'iluhu duk ana fada ko lil maf'ul ko kuma lil majhul su malamai suke ba a cewa lil majhul akwai maganganu da dama in unisa minhu rushd وذلك في قوله حتى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم باتي za ayi ba a basu don in sun balaga ba wai ana nufin a ci duke su ba abin da ya sace hatta ya buluga ashudda ko ba haka ba saboda in ya kai ya girma ba ba ka iya cin duke sa ma zai iya fito na fito da shi yasa yayi magana waccan hali to anan za mu gane cewa da Allah ce wa atul yatama amwalahum ko ba haka ba a ba marayu dukiyoyinsu nan fi'ilina alfi'ilu min sighil itlaq yaushe za a basu wani lokaci za a basu wani wuri za a basu ya za a basu duk bai bayanin wannan ba mutlaq ne to ina ta kayyade shi sai an yi ta kayyade sa wabtalu yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan farfa'u ilayhim amwalahum ga sharuɗan guda biyu fa in anastum minhum wabtalu yatama sai kun jarraba su ba a basu duke su gaba ɗaya sai an bari suna ɗan jarraba fa in anastum minhum rusuna in kun ninkaya kun tsinkayi shari'a tare da su to fadfa'u ilaihim alamu sannan ku ba su kuma ga wani sharadi fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim ka wani sharadi ya shigo in baka hankalta ba wannan kullun tafsiri kawai sai kai tai an fahimci wannan kuma da Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba su fassara biyu ne atu ku ba su duke su ko kuma wa atul yatama amwalahum ku ayyana musu rabon su duk akwai ɗana maganganu amma sai ka ɗauka wa atul ya tama ko da an ce a ayyana musu babu matsala a ayyana musu kuma in sun girma a basu amma bambancin wa atul ya tama ko ayyana musu nan suna matsayin marayu amma an ce wa atul ya tama ko ba su ba ko ayyana musu ba to na ana nufin waɗanda sun kasance marayu don ba a ba marayu dukiyarsa kenan bai itibari ma kanu akan abin da sun kasance akan shi yasa ce Allah ya ci musu alyata mun fahimci da kyau ko akwai bi itibari ma kana akwai bi itibari ma sai ya kulu ina fata mun fahimci duk baka san shi ba akwai utlikal juz'u wa urida bihi kullu akwai utlikal mahallu wa urida bihi al-hallu fil mahalli duk suna nan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a asiru khamra dai daga cikin su yace naga ina ta tsammi khamran ana ta tsagiya a sun kace ina ba kenan bi itibari ma sai ya kulu ana tatsa inabi don ya koma giya na fata mu ce to amma wanga wajen kasashen laraba na munan ba a ci ana ta tsaye ina bi ko tunda ba ina bi gare mu ce na ga ya ga shina shina tsima haci ai burkutu tunda munan burkutu ta gare mu bi itibari ma sai ku in baka gane wannan ba wa qala nuhu rabbi la tadhar al ard min al kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak ibadaka wala yalidu la fajiran kafara ba wanda za su aihuwa sai fajiri kafir yaro an kahin shi ana ce mai kafiri sai ya balaga bi itibari ma sai ku don Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana mun fahimci wannan akwai bi itibari ma kana wa atul yatama wa ku ba marayi dukiyoyin su ana nufin waɗanda sun taɓa zama marayi duk in baka san wannan ba wajen fassara akwai matsala ina fata an fahimci ka koma cikin littafin balaga kaga waɗannan anwa na majazul mursal ko al uslub min asalibil lughati al arabiyya Allah ya taimake mu to malam yace to wa min anwa'il bayan ko ko nan ne za a tashi aiko wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'uka na bayani allati tadammanaha hadha alkitab almubarak wanda wannan littafi mai albarka kumsa an yaqula ba'd ulama sashen malamai ya fadi fil aya a cikin aya kaulan wata magana wa yakunu fi nafsi aya sai ya kasance a cikin wannan aya an sami qarinatun alama tadullu ala butlani dhalika alqawl karina da take nuna wannan magana ta malamai kuskure ta shikenan tunda an samu kuma shikenan sai mu bi na siko malam yace to wa misaluhu ga misalin sa ina fata an fince ni qawlu abi hanifa maganar abu hanifa ko innal muslim ko musulmi yuqtalu bil kafiri ana kashe shi da kafiri الذمي كافرين أمانة ابن القيم من اللتافي أحكام أهل الذمة مثلا ما لا يتي قائلا da ya ce inna zalika yufiduhu umumin nafs bin nafs domin annafsu bin nafs umumin in mutum ya kashe a kashe kenan ya shafi hadda kafiri na amana fi qaulihi a wajen fadar Allah subhanahu wataala wa katabna alaihim mun rubuta musu fiha a cikin ta ita at-taura don da shi na kuma inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu annan nafsa bin nafsi cewa in mutum ya kashe rai a kashe shi muqabilun nafsi bin nafsi kenan wal aina bil aini in mutun ya kwalkwale ido ko ya cire ido a cire masa ido wal anfa bil anfi in mutun ya cire hanci a cire masa hanci wal udhuna bil udhuni in mutun ya cire kunnai a cire masa kunnai was sinna bis sinni in mutun ya cire haure a cire masa haure wal juruha da kuma sauran raunuka qisasun qisasi za a yi bayan yayi tafsiri kuma sai yayi ta'mi ina fata an fahimce wannan aya za ku iske akwai nau'uka na karatuttuka daban-daban a kanta imamul kisa'i shi da ya zo wajen karatu tun daga al'aini wa katabna alaihin fiye annan nafsa bin nafsi wal'aini bil'aini har zuwa wal juruha an gane ko za ku iskiya karanta shi da fata amma yanzu imamu ibn kathir da imamu abu amur da imamu ibn amir da abu ja'far an gane ko wal aina sun karanta shi bil aini was sinna bis sinni amma da sun kaso wal juruh sai sun ka ce wal juruh qisas sai da manto shi al juruh kamar jumla ce mustaqilla wal juruh qisas ina fata an fahimci ni وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كبري متبتا دقراو إن كدومي إن أنك والعين بالعين مثالي كما أن يأطفينا شكو أنك تشي مثالي والجروح أن يأطفي أكن أن النفس أنك تشي والجروح كما سيدا من توكما جملة مستقلة إذا فتان في دوكا قصاصي ندائي kenan annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni in mun ka ce wal juruhu kenan sai zamanto qisasun ne wal juruhu qisas ga wanda ya karanta da wannan ina fata ana fahimta ta amma idan muka duba annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas shi an nafsa bin nafsi dukkan sun karanta shi bin nasb an gane ko amma khilafin inda yake tasu daga wal'aina bil aini ila wal juruha imamul kisa'i shi ya karanta wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wal juruhu qisas ina sai zaman to kenan annan nafsa bin nafsi za a yi qisas wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sunni wal juruhu qisas an yi atafi a kansa ina fata ana fintata shi kisa shi ya fara saba musu tun daga wato al'ain an gane ko? to sannan shi kuma ibnu kathir da abu amr ibn al'ala da ibnu amir da abu ja'far su daga wato al'ain sun karanta shi bin nasri amma aljuruh shi sun karanta wal juruh qisas sai mutu su wato inda sun ka saba maki su wajen waljuruhu ne dai sun ka zo sun ka karanta waljuruhu ma'ana nan sun kai inafi sauran kuma sun karanta annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas sai sun kai wato atafi akan wannan jumla ina fata an fahimce ni ya kamata dalibi ilimi in yaji qira'at ya san tawjihi din su musamman littafin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun da kuma littafin albahrul muhit na abu hayyanu tauhidi lokacin da qira'at za su da kuma qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr da kuma tawjih alqira'at al'ashr bil qur'an na kursi malik abdullah ka hada su da kuma ash-shamil fil qira'at al'ashr fi qira'at al'ashr a'immat al-kawamil kala biyu ne min tariq ash-shatibiyya wa ad-durra da kuma min tariq tayyibat an-nashr da kuma mushaf as-sahaba shi ma kala biyu ne an tariq ash-shatibiyya wa ad-durra da an tariq tayyibat an-nashr da kuma al-muyassar fil qira'ati al-arba'i ashar na Fahad Kharuf na kasar Suriya ka tattara su kasan abin nan ina fata an fahimci ni to sai dai kuma cikin qurra wal udhuna bil udhuni ko ba haka nan bane eh to sai dai nafi shi yana karantawa wal udhna bil udhni ina fata an fahimci ni sai shi mata sukuni shi yasa qurra wani lokaci mu da kama wani sai ce wal udhna bil udhni kuskure na inda ba da qira'an nafi kake karantawa wal udhuna udhu udhu udhu don ba a gare ta wannan kuma ba nan ɗaya na akwai shi ba har cikin ƙulhu wallahu mutane ta kaɓanna ƙira hafsa na asun misali walam ya kullahu ya to kufu amma dai mu kufuwan na mutane ga cewa walam ya kullahu kufuwan ahade kuskure ne walam ya kullahu kufuwan kufuwan alfa'u don magare ta fadar ruhu'a ta ce pu tau kawo malam ya ce al'aya aya ta 45 suratul ma'ida fa inda qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala fi akhiril aya karshen aya faman tasaddaqa bihi duk wanda ya sadaka da shi fa huwa kaffaratul lahu to kaffara ce gare shi an gane ko al'aya malam ya ce qarinatun ala adami dukhulil kafir wannan qarina tana nuna ashe kafiri bai shiga cikin annan nafsa bin nafsi mun fahimci wannan li anna sadaqatahu domin sadakar da kafiri da yi la tukaffiru anhu shay'an ba ta amfani shi da komi id la tanfa'ul a'malu as-salihatu ma al-kufr ayyuka nagari ba sa amfanin kafiri tunda bai imani ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba ta amfanin shi kenan da haka bai shiga cikin faman tasaddaqa bihi in ko bai shiga cikin tasaddaqa bihi ba kenan bai shiga cikin annan nafsa bin nafs mun fahimci wannan kama sa tara ta haqiqahu kamar da zaganin ta haqiqin shi ko fi al-ma'ida cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala in Allah ya so kuma wallan ya kai akan wannan aya kuma yayi bayani mai so sai koma ciki kafin mu ci gaba akwai wasu mas'aloli da kamata a yi bayani kan wannan aya ka a wuce sakaga na farko da yace faman tasaddaqa bihi wanda ya sadaka da kisasi wasu ce domiri yana koma zuwa ga kisasi an yi maka kai yafi wasu ka ce fa manta sadaka bihi wanda ya sadaka da kisasi ma'ana mutum ya bada kanshi mutum ya kashe mutum ya gudu da baya kawai ya kawo kanshi ya tasaddaqu bi nafsihi kenan ya bada ka amma an fi rinjiyar da cewa wanda an kai ma yayi yafi ina fata an fahimce ko ƴan uwansa sun kai yafi in ya mutu mun fahimci wannan kaga ikhtilafu dhamir ya kawo wannan sabanin fassara abu na biyu da an ka ce katabna alaihim mun rubuta musu fiha a cikin ta dhamir shi na kuma zuwa ga mi zuwa ga at-taura to ai wannan ba namu bane wannan shi zai kai mu ga wani abu da ake ce ma shar'u man qablana shar'un lana domin cikin at-taura an ka ce hukunci akwai shi shi yasa da al-isra'iliyat da shar'u man qablana sai kai hattara da su in an ka ce an ruwaito abu cikin al'isra'iliyat to yana da hali guda uku in an samu nassin da ya gaskata shi sai mu gaskata don nassi na gaskata shi cikin alkur'ani ko suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam in mun ka samu nassin da ya karyata cikin alkur'ani ko hadisi ingantacce sai mu karyata don nassi ya karyata in ba mu samu aya ba ko hadisi wanda sun ka karyata ko sun gaskata sai mu kama bakin don kai mu zo mu karyata yana daga cikin wanda kuma ba su canza shi ba ko mu gaskata yana daga cikin wanda sun ka canza to haka shi ko shar'u man qablana shi ma shi da hali guda uku ka diba cikin al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir was sunna na Abu Shuhba da kuma al-isra'iliyat na Muhammad al-Ghazali ba Abu Hamid al-Ghazali ba Muhammad al-Ghazali wanda mu'asir ne bai jima da rasuwa ba sai ka uku duk inda sun ka isra'iliyat daidai waɗannan ayoyin sai ka samu crayon cikin tafsirin ka sai ka rubuta da ka zo kana tafsiri sai ka diba cikin tafsiri na wani ko cikin littafin wani a safa kaza ya kawo isra'iliyat sai ka ɗebo sai ka ce wuri kaza an kawo kaza in kana da lokaci awa ɗaya ko awa biyu sun ishe ka kai wannan aikin ƙari alƙur'ani kaf tun da daidai wannan sufa za ka dibawa daidai wannan kissa a sufa kaza ya kawo kenan da tafsiri yanzu da ka duba za ka gani sai da maraja da isharat mun fahimci wannan to shi kuma shar'u man qabla da shi ma hali uku gare shi akwai abin da shar'un lana ne shar'un lahum shar'u man qabla ne amma ba shar'un lana bane an ce an yi musu amma kuma mu an dauke mu shi to bai zamantowa shar'un lana ina fata ana fahimta ka don akwai abubuwan da an ka shafe tsakanin wata shari'a da wata shari'a shari'a ta annabi isa ta shafe wadansu abubuwa cikin shari'a ta annabi musa don ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum to tunda an shafe shi shikenan magana ta kare mun fahimci wannan da kyau in an ka nuna an shafe shi bai daga cikin shari'a mutu ba mu da bukata alƙibla ana dibin baitul maqdisi muqaddar ta yahuda suna dibin baitul maqdisi daga baya Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram laysa shar'an lana domin su suna da alƙibla wa ma ba'dhum bi tabi'in qibla sab'at to sai mu zo na biyu abinda shar'un lana ne an gane ko shar'un lana wanda kuma su an nuna ba shari'an mu bane to kuma akwai wanda shar'un lana ne shar'un lahum amma kuma mu an umurce mu da shi to sai mu yi aiki da umurjin da an kai mana yanzu na an ce katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas ba qisas an kace ai ba amma an saukar da aya zuwa gare mu ya ayyuhalladhina amanu kutiba عليكم القصاص في القصلة في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان كان غبا جاهية دم ما أمرت مرش تو سي واسطة طرفان ووسط sashe biyu an kawo su sai wasata na tsakiya shi ne wanda gashi an kawo shi amma ba a nuna shari'a ce tamu ba ko ba shari'a tamu ce ba a ce an shafe shi ba ko ba haka nan bane in an ce an shafe shi shike na rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wannan isra an doke muna dama kuma yana cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin at-taura da injila alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum ko asarahum qira'at ibn 'amir wal aghlal allati kanat 'alayhim duk an dauke ta wannan in shi na ciki ba abin nan to sai wanda shari'a ba su zo ta ce shar'un lana ne ku ce shar'un ba lana ba to ya za mu yi shi to shi wannan shi ne malamai suka yi sabari amma zance mafi inganci za mu yi aiki da shi domin ba a ba mu labarin abin da ya faru gare su ba sai dai in mai kyau ne mu yi aiki da shi in ba mai kyau bane mu yi mu yi nisance shi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab fa'tabiru kuma ya ulil absar shi yasa to anan misali annabi Musa ya yi aiki alaihi wa ala nabina afdalus salatu wa atammu taslim shekara takwas ko goma yana kiyo sannan ya samu sadaki as-sadaqu bil manfa'a to ya halatta yanzu wani mutum shi kiyo sai a bashi mace aure ko da ba birni bane in kauye na dan wani ya ce to ai birni kaza kaza to ai kauye ma ai suna rayuwa ya halatta bil manfa'a dan ya ce qala inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an tajurani thamaniya hijaj ya halatta amma da sharaɗi in ba haramun ba ne manfa'a wadda ba haramun ba mutum na magini ina fata an fince ni to ya ga wata yashi na so sai mai gidan shi ko mai yashi na so shi gina gidan karo ya ce to a gina mini gidan nan sai a bani la ya juzu ko ba ka nan ko kuma manfa'a shi ne ubanta na da gidan giya ya ce to to kai min da ko na wata uku bai halatta ba ko kuma sadaki dama daga cikin sharaɗin shi shi kanshi za ta shi ba haramun bane mutum ya soya giya ta jikka ɗari bai ya kama mutum ce to sadaki ga sadakin yarka giya ka kusan ɗan giya shi shi na son haka to amma uwarta da take son a sai mantala a sai a wanda ba za ta yarda da wannan ba kuma shari'a ba ba ta yarda da shi ba mun fahimci wannan to irin waɗannan su sai su zama to laita shar sai a duba su in alkhairi ne to shikenan shar'un lana tunda ba a kawo shi ba sai dan mu yi itibari kuma irin waɗannan suna da yawa da kuma cikin al'ikirili fi istinbat at-tanzil kaga mas'alun da imamu sufi istinbat ga irin waɗannan abubuwan suna da yawa da aiki da amara alama annabi yusuf wata mace ta ce ya neme ta shi ko ce ƙarya sai an kai amfani da ta alama an ka gane to waɗannan amara cikin ana amfani da su wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyida halad al-bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusna aw adabun alim qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kaydikunna to sai aiki da al-amarat duk abinda zai nuna a gane gaskiya ba wai turawa da sun ka fara gano shi ba in mutum ya kashe mutum a gane za a yi amfani da yawu ko ido ko yadda suka yi hira ko ta waya ko ko waye kira shi karshe waye kaza kaza duk wadannan amara sai ai qur'ani gashi na bayani yadda ake samun amara ina fata na fahimta ta mutane biyu suna rigima kan raƙumi ko wani abu da wanda as sama shina cewa nashi na da wanda aka sa jaye da shi nawa yi malaman fiku suka ce wanda as sama shi ya da raƙumi ƙarina wanda za a kire suke sai in an samu wata ƙarina da ta fi wannan ƙarfi ina fahimta ina fata kuna fahimta ta akwai wani qadi a cikin qudatu na musulmi an gane ko ya shahara da fahimta da adalci to sai shugaban wannan musulmi na wannan zamani sai ya yi shiga burtu ya canza kama sai je wajen shogin shari'a zai je wajen shege ya sauraron shari'a yana bisa raƙumi sai wani mutum ya ce da Allah malam a taimaka min zan je wani wuri mai abin ga idan za ka je ce zan je wuri kaza ce da Allah a taimaka min sai ta to shi kenan ko da ya haura shi saman raƙumi an ka je cikin gari sai shi wanda an ka ɗauko ce a raƙumi na shi kasan azzalun bai sai rigima ta kabin papa papa papa papa papa papa sai an kai gidan alƙali da aka zo gidan alƙalin nan shikenan shi bai gane shugaba bane tunda yana saurare da romu an ka zo mutane sun ka kawo shari'a dukkan su suka shari'a kamar mutum biyu ne wata shari'a ba a yanke ta sai an tsaya an yi tunani an yi abin nan mutum biyu dai sai ce gobe su je su dawo da abin nan na kuɗi burgamin kuɗi wannan ya ce nashi ne mai sai da mai ne kuma wannan ya ce nashi ne da mai sayan mai da wanda an ka zo sayan shi burgamin kuɗi suna jayayya ina fata ana fahimtar duk su ya kawai shi ganin ya ce musu su ya gobe su dawo sun ka je sun ka dawo ya ce mai burgamin kuɗi ku zo suka zo ya ce mai wancan wanda ya ce burgamin kudi nashi ne shi mai mai mai ina ganin ko ina ganin wanda bai da mai din ne ya ce a mishi buloli wanda ya zo sayan mai an kai mai buloli ya ce to sanin da yi mai raƙumi ya ce su ta yi cikin kara sun ka ta yi cikin kara bayan sun je cikin kara ya ce mai wancan wanda ya ce raƙumi nashi da hiddo raƙumi shi ya ce mashi ko wance ce shaidura kwami duk ya sasu daga baya sai ce shi wannan mutumin wanda an ka ɗauko a yi mai buloli a suke shi alƙalin da shi shugaba sai daga baya sai dawo wajen shi ya ce na yi mamakin yadda ka yi wannan shari'a ya an kai ka gane raƙumi na wani tun da jina raƙumi na wani sannan kuma ya an kai ka gane kuɗin na mai mai ne ba na wanda ya zo sayan mai bane ya ce da daddare sai ya ɗauki kuɗin sai ya kaɗa su cikin ruwa ya bar su sai da sahiya ta yi ko da sahiya ta yi sai ga alamun mai yayo sama kuɗin mai sai da mai ba yadda za a yi ba za su haɗu da mai ba ya ce shi kuma raƙumi da nisa shi cikin kara nice ya zo ya ce ya jawo raƙumin shi na farko yana da wahala ya gane shi da kyau na biyu in ya kusanci raƙumi da raƙumi nisan ta shi yake kai kuma lokacin da ka zo raƙumin kusuntu ka yake sai da gane raƙumin naka ne to sai ya masa kyauta ya ba shi kuɗi da wasu abubuwa sai ce mai ya bana su ya ce ni wannan aiki da nake yi salari ina biya na ya ishe ni haka bane bukata shi yasa cikin cikin karanta tarihul qudat musamman andrus qudat andrus da sauran qudat da an kare musulmi zaka samu experience mai yawa akwai wanda ake kira qadi iyas wanda ya shahara da alƙalanci bari mu dauki kissa shi sai mu je zuwa ga aya ta karshe kenan tunda lokaci ya fara halinsa an gane ko qadi iyas wani mutum ne yazo ya kawo kuɗi wajen wani ajiya bai sa shaida ba kusan in ka yadda da mutum baka sa shaida wani bi kuma duk waɗanda ba sa shaida nan ba sai ya zalunci ya biyo baya yanzu bayan mutumin ya tafi yazo ya ce kuɗi abokin sai ne na kud da kud ashe kuɗi bala'i da kuɗi da mace da mulki da sarauta suna ga hada mutane ko akwai abu ta sai ka iske alamari ya baci can amana ya biyo baya ya ce a bai bashi kuɗi ba tun suna wasa dai hayar da alamun da gaske kai yayyayi ya kiya sai zo wajen ƙaudu iya sai ce mai to ka ji kaji abin da ke faruwa tsakanina da wani ya ce to lokacin da kuka yi rigima ka ce mai zaka kawo shi wajen ƙara ya ce a'a ban ci gaya mai haka ba ya ce to ta sai na rigima an kai kwana biyu sai ƙaudu iya sai kira shi wannan mutumin wanda an kaba kuɗi a jiya ce wani muna lafiya alhalu ya ce to abin da sani kire ka zan yi aikin hashi kuma na bincika duk garin nan ban san wani amintaccen mutum ba irin ka duk kudaden da an ka bani da kaya na shari'a kai na nake so in bar ma aje su ka ajiya amma ka ga ba kowa ce to babu matsala shikenan sai tafi sai kira wancan wanda ya bashi aje kuɗi ya ce ce to yi wajen shi ce ya baka kuɗin ka in ya kiyace kana kashi ƙara waje na shikenan kai shi zo ce mai kaiwa da ba ni kuɗi na ce wai magana kuɗi ce da Allah magana kuɗi nan wai ba wasa ta hone ke yi ba ba na kuɗi ya ce kai ban hosun walakanci ya ce to wallahi tun da al'amari ya kaka shari'a zani kuma wajen ƙazi ya zani sai ce je mace ci ya ka ya ɗauko kuɗi shan bari ƙazi iyas sati guda zai yin balaguro bai yi ba sati biyu bai ba sai mutumin nan ya sake kiwa ji alƙari ya ce wai alƙari ya ne zan can aikin hajjin nan ya ce a aikin hajjin nan bana na hwasa ya ce la kasar Allahu amsalaka ka Allah ya wata irin ka cikin al'umma shi yasa akwai fitna da qara'in to kun ga irin waɗannan qara'in kin an yarda ana amfani da su kenan shari'a ta ba mu dama shar'u man qabla nani shi yasa jefe wanda jefe wanda yayi zina idan ya taba aure waɗansu ɗauke shi aya da ta zo a shaykhu wa shaykha idza zanaya ko sun ka ce tana cikin suratul tauba aka shafe ta koko zance wanda dai aka fi dauka shine cikin suratul ahzab dan suratul tauba tana karshen abin da ya sauka idan bai yiwa a ce ayat ta sauka ne a cikin suratul tauba aka shafe ta an gane ko in mun dauki wannan ayat ta tabbata an karanta ta tunda shine abin da ahlus sunna suke akan shi babu matsala mun bai wannan da kyau in ba mun dauki wannan ba shi ba to sai mu yi aiki da qira'ar da ta zo ko ayoyin da sun zo na jifa da asbabun nuzul alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ko liyuhkama bainahum qira'a ce guda biyu sai mun yi hattara in mun ka doka liyahkuma bainahum jamhur liyuhkama bainahum imam abu ja'far shi karanta liyuhkama bainahum liyuhkama dan ayi hukunci liyahkuma dan littafi yayi hukunci ko dan manzo yayi hukunci to in kace dan manzo yayi hukunci ba matsala in kace dan littafi yayi hukunci domin manzo da mizan yayi hukunci littafi kuma ita wallahi fariqun minhum mu'ridun to sai aka dauko at-taura suka dauko nan kitab Allah abinda a cikin ta jefewa sai aka ce to ashe jefe wannan shi na cikin shari'a su shar'u man qablana amma ji wai yanzu kiristoci da yahuda suna sukan musulmi suna jefewa amma cikin littafin su akwai shi to ko da da waccan ayar za a tabbatar da ita bayan kuma an shahe karatun ta hukunci tana dan kuma da abinda su ahli kitabi sun kawo shar'u man qablana ban sani ko mun fahimta ba to to wannan kenan kenan sai zama to in yana tsaka tsakiya ba a samu abin da ya tabbatar da ko kore shi ba ba a ce aya ba ta ce bai cikin shari'a mu ba aya ba ta ce yana cikin shari'a mu sai a duba inna i'tibar ne ma'ana inna alkhairi ne mu dauka inna sharri ne mu aje musu abin su kuma shari'a da ma ba ta dauke da wani abu sai alkhairi ina fata an fahimci cikin kissa ne ake duba abin da kafirai suka yi inna alkhairi ne ko kuma magabata ai aiki da shi tunda ko kafirai suka aikata alkhairi inda shari'a ta tabbatar da alkhairi ne za a aiki da shi mun fahimci wannan da kyau to sai mu je misali na biyu saboda lokacin mu ya fara karatowa malam ya kawo misali karina wadda take nuna cewa wanda magana babu ta malam yace wa min amsalati daga misalin shi qaulul hasan al-basri fada hasan al-basri rahimahullah hasan al-basri kina da cikin tabi'ina al-hasan kuma jika manzo sallallahu alaihi wasallam da cikin sahaba sai mun yi hattara sai sa mafi yawanci littafin tafsiri in ka ji an ce al-hasan an kai shiru basri ake nufi wanda matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ummu salama ita ta yi rinonsa قول الحسن البصري يتي إن المراد بابني آدم أبن أكي نهي دي ابني آدم ديان النبي آدم في المائدة أتسين سورة المائدة أكو في قوله أتسين فتر الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ ابني آدم كباس لباري يأيان النبي آدم قدابيو بالحق إذا قسكيا إذ قربا قربانا لو كتن دسكو قباتر دا أبن قباتروا to qur'ani wani lokaci sai ce utlu wani lokaci ce bil haqqi wani lokaci bil haqqi to dan bai ce bil haqqi ba ba shi ke nuna ba gaskiya bane wani wuri ya ce natlu alaika min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun ko ba haka ba to yace wace watlu alaihim naba'i ibrahim bai ce watlu alaihim naba'i ibrahim bil haqqi ba ba shi ke magana labarin ibrahim ba gaskiya bane duk qur'ani gaskiya ne وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أتكن سورة يونس ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تكن سورة يوسف أي حتى على مومي ya ce to iz qarraba qurbana lokacin sun gabatar da abin gabatar suwa akwai maganganu sunayen waɗannan mutanen isra'iliyat ne babu nasu don haka ba za a kore ba za kabila da habila ba za a kore ba za a tabbatar ba a ce kabila manomi na habila kuma makiyayi na da nuna rikicin makiyayar tasu tun da farkon duniya kuma an ka ce wancan tawaye ake haihuwa tun da wanda lokaci da adam da hawa usuli suke haihuwa tawaye ko ba haka ba wani lokaci babu 'ya'ya balle a ce ya haramta a yi auren a ƙarib babu matsala ko ko annabi adamu an fitar da hawa'u daga cikin jikinsa ya aure ta babu matsala farkon duniya ne kuma Allah ne ya yarda da shi wa zai tambaye Allah balle a ce auren a ƙarib wanda lokaci ba haramun bane mun fahimci wannan da ke ko ko da an ce hawa'u daga jikin annabi adamu aka halice ta to ai babu matsala wanda lokaci babu babu kowa in ba ita ba kuma Allah ya halicce ta ne dan wannan kuma Allah la yusalu amma yaf'al kuma ko da an ce ayan annabi Adamu tagwaye na amma an ka ce wancan ya auri tawaine wancan wancan auri tawaine wancan saboda a fara samun ibti'al kamar da suke cewa duka abubuwa ne dai ana kawo su to ko da ma mukaddarta a hakan ne sai suka ce to kenan rikicin su ya samo asali daga mace kenan rikicin manoma da makiyaya da rikicin auratayya ashe tun da farkon duniya aka fara shi suna istinbatin wannan id qarraba qurbanan to shi Hassan al-Basri yace rajulani min bani Isra'ila mutum biyu ne daga cikin bani Isra'ila fa inna qawluhu ta'ala malam yace to fadar Allah fa ba'atha Allahu ghuraban Allah ya tayar da hankaka yabhasu fil ardi yana tono a cikin ƙasa asalin albahasu shine tono shi yasa mai yin bahati kamar yana tona littafai ne don ya fitar da fa'ida li yuriyahu dan ya nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhihi yadda zai boye al'aurar dan uwansa an sanya mata suna sau'a li'annahu yasu'u sahibuha ar-ru'yatu ilayha duk mutumin da adda fitra mai kyau baya son aga wato al'aurarsa shi yasa an kira ta sau'a li yuriyahu ma sau'atihima ko ba haka dan bane sannan an kira sayyi'a sayyi'a daga sa'a yasu'u ne domin tasu'u ru'yatuha an gane ko ta su'u ru'yatuha fi sahifa ganin ta cikin sahifa ran tashar kiyama yana bakanta mutun da zai kuma ta su'u sahibuha fi dunya don da aikata abin da bai dace ba sai ka iske yana jin nauyi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas malam yace to yuri li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi dan ya nuna mai yadda zai lullube dan uwansa ya turbude shi kenan malam yace to a cikin wannan aya dalilun ala anna zalika waqa'a fi mabda'il amri wannan yana nuna cewa abin ya faru ne tun farkon al'amari qabla an ya'lama nasu dafnal mauta kafin mutane sun yadda ake turbude matattu amma fi zamanin bani isra'il a zamanin bani isra'il mallan yace fala yakhfa dafnul mauta ko ba haka ba ala ahadin turbude matacce ba zai boye ba zai boye ga kowa ba tun da wani lokaci an yi turbude mutane har an san makabarta wala yahtaji isra'iliyun mallan yace mutumin bani isra'ila isra'iliyun ismu jins ka gani ko isra'il su isra'ili ismu jinsu mufrad arabi arab zinji zinj ifriqi ko ba ka ba sai wani kuma ismu jinsin da a ƙara mishi ya'un sai ba da jinsin waɗannan mutane ko ba haka nan bane misri wala ya hataju isra'iliyun albattata albattata shine yanke batta shay'a ay qata'ahu talaqul batti ya yanke ila domin ya yanke aure dole sai ta yi wani aure in ba akwai rabon su sake auratayya yace ila la yahtaju isra'iliyun albattata ila ta'allumi dafnil mayyiti bani isra'ila ba zai buƙaci ba yanke neman sanin yadda ake turbuɗe matacce minal gurabi daga hankaka kama huwa zahirun kama yadda yake zahiri to ana ya kamata a dakanta sai waɗansu tambihata da ya kamata mu yi shi ne da an ka ce if ƙarraba ƙurbanin an ce mutum biyu ne kuma sai an ka ce ƙarraba ƙurbanin ba a ce ƙurbanai ne ba saboda ƙurbanin masdar ne bai bukatar sai an yi tasniya kin shi amma nan ƙurbanin yana iya zamantowa masdar kuma yana iya zamantowa nan annakiratu littanwi'i nau'i nau'i na qurban da suka basuwa sanan da an kace fa ba'atha Allahu guraban nan ma guraban hankaka guda kaga cikin labaran da ke sanar ce hankaka biyu ne guda yana fada da guda sai kashe guda sannan sai turbude shi to nan ma guraban ana ido kashi littanwi'i ko jinsil gurabi ne kina yana ido ka biyu zuwa abin da yayi sama ko ba karan bane ko dai din matun da jinsi ne amma sai mutu jinsi ake nufi ko kuma annakiratu littanwi'i tana doka guda biyu yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwarisu ata akhi sanan da yace ibnai adama ya ce isra'iliyun babu matsala mu da kanmu ana danganta mu zuwa ga annabi adam kinan ba nan da shubha take ba ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu ko kama akhraja abawaykum ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya bani adam imma ya'tinukum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati dama guda hudu ne cikin alqur'ani ko ba karmari to ayyanci mun ya bani adam dukkan mun shiga ciki kinan da yace ibnu adam ba wannan kin cewa dole sai ayansa na tsatso amma kari da ita ta fitar da shi mun fahimci wannan da kyau ko to ina ganin ya bahasu akwai ka'idodin bahasi da sauransu daga na aka samu bahasi sai ka san ka'idodin bahasi da yadda ake yin bahasi na zamani da bincike da sauran abubuwa to ina ganin nan ya kamata mu dakanta saboda akwai ɗansu bayanai insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu da rai sai mu dora akan inda muka tsaya tun da yanzu mun kai safha ta 14 kenan insha Allah ta'ala sati mai zuwa a dora aga inda Allah kuma zai tsaida mu abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته